1444 da biyar hijiriya wanda ya dace da 11 ga watan goma shekara ta 2023 a lissafin turawa muna darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka zadul mustaqni da muke gabatarwa na masallaci na usman bin affan da kofar gadon gai kano najeriya yau da taimakon allah za mu tashi a sabon babi babu masi alal hufai ne babu masi alal hufai malin ya ce wa ya juzu yawman wa lailatan li muqimin wa li musafirin salasata ayyamin bi layalihinna min hadasin بعد لبس على ظاهر مباه ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى إمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وعلى خمر نساء مدارات مدارة تحت خلوقهن في حدث أصغر وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح أكثر الإمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وأقبه ومتى ظهر بعض محل الفرق بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة wannan shi ne abinda malam ya kawo na ainihin wato bayani dangane da shafa akan haufi ya ce ya juzu yawman walailatan limokimin ya halatta a shafan kufi yini ɗaya da dare ɗaya ga mai zaman gida wali musafirin salasata ayyamin ko salasatan bilayaliya inda matafiyi an ba shi daman ya yi kwana uku yana shafa akan kufi da yini uku bayan ya yi hadasi ba da lubsin da ya sa shi sai ya yi hadasi sai alwalarsa ta karye ma'ana tunda yana kan tafiya ya halatta kwana uku da darre uku ko da yini uku yana shafa a kan kofi amma sharaɗin shafan dole ya zama mai tsarki ne shine tsahiri mubahin wanda ya zama na halal satirar lil mafrudi wanda ya lullube ya rufe gurbin farilla ta alwala din yasbutu bi nafsihi yana tabbata da kansa ba wanda ana tafiya yana cirewa ba kuffi ne ko jaurabi safa safik ya zama mai duhu mai kauri wa nahwihima da makamancin wannan wa ana imamatin lirajulin ana yin shafa akan rawani amma na namiji muhannakatin aw zati du'aba muhannaka wanda an tattaro shi kamar wannan rawani ne akwai rawanin za ga an yi haka an ɗauro shi har ta ƙasan kansa mutum haka wannan shi ne muhannak mun ganin alfe yake ko kuma za ta zu'aba zu'aba shi ne wannan jelar ta rawani jela ɗin nan akwai rawani da za ga ana ɗaura shi za mu yi bayani akan nau'in rauna idan an zo ɗaura shi ake gaba ɗaya mai yadi ne da yawa a ta tufkawa a ta tufkawa a ta tufka a naɗe gaba ɗaya ko ina a rufe illa iya fuska shine rawanin da ake magana akan a yi shafa a kansa an zo alwala saboda ana shan wahala wajen cire shi kuma akwai rawanin da bayi da hannak hanak haka kaga wannan gairu muhannak ne babu komai a nan bai rufe nan ba gairu muhannak muhannak haka an ɗaure nan an rufe an kewaye iya yadda yadi ya ba akwai na sarakuna akwai na talakawa akwai na wani da mai jela da wanda ba jela akwai kurman rawani a al'imamatu samma kawai ɗaure shi haka ake yi wanda bai da hanak bai da jela wannan kurman rawani ke an gani to shi wannan rawani kurman rawanin shine rawanin da Umar ibn al-Khattab ko da ke ban shiga sharhi ba bari ga mafassara kan na shiga wani bayani wa ala khumuri nisa'in ana yin shafa akan khimar khimar shine khumur a khimari na mata mudaratin tahta khuluqihinna wanda aka kewaye shi mana khimar din su wanda suke daurewa a karkashin ainihin wato makogoransu suke rufe fuskarsu da wuyansu gaba ɗaya wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna fi hadasin asghara ana yin shafa ne akan huffi idan an yi karamin hadasi mana an karya alwala ba wai an yi janaba ba wa ala jabiratin lam tatajawaz qadar alhajati ana yin shafa akan bandeji shine jabira abin da ake shimfiɗa a kan ciwo wanda bai wuce iya bukata ba wanda za ka ga iya ɗan ciwon a nan amma aka zo naɗe shi a naɗe har rabin hannun da wannan ba ƙadarin haja ba ne bandejin da ake shafa a kansa wanda aka yi shi iya kan ciwon walau fi akbara ko da ciwon babba ne mai faɗi ila halliha har zuwa lokacin da za a kwance jabira da bandejin idan labisa da sharadin an sanya bandejin dalika ba da kamalin taharati bayan cika tsarki in ji malam da fada mana kamar yadda ake saka huffi bayan an yi tsarki da alwala ake sa shi to bandejin ma shi a fahimtarsa in dai za ka yi shafa a kansa to sai ka yi alwala sannan ka daura shi amma za mu yi sharhi da bayani mai aka ce wa mun masa fi safarin ina fasara bakin ne kawai za mu dawo wanda ya shafa fi safarin a lokacin da yake tafiya ya fara shafa akan hufinsa a lokacin yana kan tafiya sun ma'akama kuma sai ya fasa tafiya sai ci gaba da zama ya zama ɗan gari an akasa ko kuma yana zaman gari yana shafansa na zaman gari sun masafara sannan sai tafiya ta kama shi to yaya hukuncinsa au shakka fi ibtida'i ko ya shakka akan ta yaya ya fara shafa akan hubinsa lokacin yana zaman gida ne ya fara shafa ko kuma yana cikin tafiya ya fara shafa ko yaushe ya fara shafa fa masha muqimi to kawai wannan zai rinka shafa ne irin ta mai zaman gida hukuncinsa fa masha muqim yayi shafa na mai zaman gida wa in ahdasa idan yayi hadasi sun masafara sai yi tafiya qabla mashihi kafin ya fara shafan hukuncinsa fa masha musafirin to sai shafa irin ta matafi zan yi bayani insha Allah wala yamsahu qalanisa ba a yin shafa akan kalansuwa hula ko lifafa irin ta mata da ake sawa ko abin da ake sawa lifafa da abin da mutum ya lufu zai lullube jikinsa saboda sanyi ya rufe kansa ya rufe abinan ba a yin shafa akan lifafa wala ma yasqutu a min alqadami ko huffin da an an sa shi yana yana cirewa daga diddigenka huffin da idan ka sa shi yana cirewa daga diddige kamar wanda ya sa takalmin da ya fi ƙarfinsa kaga yana tafiya yana zarewa to duk huffi mai irin wannan mai cirewa daga ƙadami to ba a yin ainihin wato shafa a kansa au au yura minhu ba'dahu ko kuma ana ganin ɓangaren diddigensa a cikin wannan huffin na taho da huffi a ƙafata don saboda mutane su gane wannan shine wannan shine huffi in kun kalli kafata a ga wani abu haka kamar safa amma ba safa bane na fata ne ba ba safa bace fata ce sai aka yi ta kamar matsayin aka yi ta kamar matsayin safa kun ga yadda suke kafa ta zurum a ciki ga shi ta rufe ko ina durin alwala a rufe yake wannan shine huffi kun ga bayan shi kun ga gefensa kun ga yadda yake wannan shine huff takalmin huffi yanzu wannan na sa shi ina da takalmi kuma na zura takalmi na a cikinsa to sharaɗin huffi da za a shafa a kansa ya zama na fata wannan ɗin ya zama fata idan ba na fata ba ne in na auduga ne ko na gashi sunansa jaurab ya zama safa to akwai shafa akan safa akwai shafa akan me akan hufi to shine nan malai yake ce mana duk wanda zai yi shafa akan hufi ya kamata ya zama mai tsarki ba mai najasa a cikin sa ko da fitsarin yara a sannan ya zama ya rufe satir ya rufe duk gaban alwala kada ya zama wani bangaren gaban alwala a buɗe ne kamar yankakke haka wannan ba a shafa kan shi ba ko safa ce wacce take mai irin yankakken nan idan samun mutum a waje ba a yin shafa a kanta sannan kada huffin ya zama yayi wa mutum yawa diddigen a buɗe yake kana tafiya yana sauka kamar silifa ko kuma kafa ciki ne amma ya maka yawa kana tafiya yana zamewa to ba a yin shafa a kansa kaga yanzu wannan a rike yake duk inda zan je yana rike yana makale to shine sharadin kofi za mu zo mu tsara bayani daga baya insha Allah kaga kuma mai duhu ne ba a gano kafata shi ya shi yasa ya ce yace yace ba za ba za a rinka hango kafan mutum a ciki ba duk safar da take mai haske ana ganin diddigen mutum a ciki ita ma ba a shafa a kanta dole ta zama safa mai mai mai duhu aw yura minhu ba'dahu ko za a ga wani bangare na ainihin wato ita shi gaban wato kafar mutum a ciki fa in labisa khuffan ala khuffin qabla al hadath to idan mutum ya saka huffi akan huffi yanzu ga huffi na nuna muku sai na da ƙara wani wataƙila saboda sanyi ko saboda in ji laushi a kafata khuffin ala khuffin qabla al-hadasi kafin nayi hadasi mana kafin alwala ta tawarware yanzu da alwala ta a yanzu sai nazo na ƙara wani huffi akan wannan huffin fal hukmu lil fawqani to hukuncin wato yana kan wanda yake fawqani sama ma'ana ba na cikin ba na wajen shine huffin zan yi bayani insha Allah wa yamsahu aksarul imama idan an zo shafa ana shafa akan mafi rinjayen rawani ba rabin rawani ba haka annabi yayi sallallahu alaihi wasallam wa zahiri qadamil khuffi sannan ana shafi zahirin diddigen huffi bayan huffi kenan min asabihi ila saqihi tun daga 'yan yatsan mutum har zuwa ƙauri ya jawo wajen shafar duna asfalihi wa akibihi banda ƙasan fuffi ko kuma ƙarshen ƙasan kuffin ana idan an zo shafa za a shafi saman huffin haka tun daga nan sai kai haka an gani shine ila saƙi kaga in ka zo shafawa za ka jawo hannun haka shafa ne dama haka za ka shafa shan sai ka juyo haka shine ila saƙi amma banda ƙasa ba a shafan ƙasan huffi za mu yi sharhi da bayani shi ma akai duk da akwai sabanin malamai wasu suna ganin halaccin a shafi ƙasan amma dai banda ƙasan ba a shafan ƙasan duna asfali wa mata zahara ba'adu mahallil fardi ba'da hadafi duk lokacin da wani mahalli wani bigire na farilla inda ake shafa na farilla ko inda ake wankewa na farilla ya bayyana kamar huffin ya farke bayan kayan hadasi mana bayan alwalarka ta warware kullum na ce maka hadasi ina nufin kayi abin da ya karya alwala au tammat muddatu ko kuma lokacin shafan ya riga ya ƙare tunda annabi ya shimfiɗa mana mai zaman gida kwana ɗaya da yini ɗaya mai tafiya kwana uku da yini uku ista'anafa tsahara to sai sake sabuwar alwala idan huffi ya yage yagaggen huffi katon yaga wanda ya yage sama da ɗaya bisa ukun shi to wannan ba a yin shafa a kansa wannan shine ba bayan da malami ya yi to sai ko mu zo kan sharhi a gurguje mu ji me zai faru mun tsallake me eh wala wa ala jabiratin lam tajawaz qadar al hajaji ko but وألم جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة Oke, ana shafa a dukkan bandeji gabaki ɗaya, ko ina da ko ina ba a tsallake ba a tsallake komai, ba a barin komai. Idan shi, wana kamar yadda ake shafan huffi duka, to shi ma bandeji ainihin wato haka ake shafansa duka gaba daya taib jama'a shafa akan huffi a shari'a ne da ta tabbata daga sunan manzan Allah sallama da hadisai mutawatirai kuma ita shafa akan huffi rahusa ne ma'ana sauƙi ne Allah ya ba mutane daga wanke kafa saboda yanayi na sanyi ko ciwo ko karancin ruwa kenan rahusa ne aka ce a yi shafa akan hubbi kuma hadisan da suka zo akan shafa akan hubbi yawansu riwayoyin yawansu sun kai hadisai mutawatirai kaga qur'ani kowace aya ta tabbata ne da tawatur ko to haka hadisin shafa akan hubbi hadisai ne mutawatirai don haka ma wasu daga cikin malamai suke sanya shafa akan hufi cikin aƙida ahlus sunna wal jama'a sai su sashi a babin aƙida don akwai wanda suka yi inkari shi shafa akan hufi ya tabbata ne wato bitawatur subut ne yaqini subut ne bil qata da abin da malaman sulu suka ce ya sabata bil qata ma'ana sake ba ƙaidi yufidul ilma abdaruri wa yufidul yaqin tabbas ne garanti to shafa akan huffi ya tabbata ne ta hanyar mutawatiri tabbas ne garanti babu shakka imam ahmad yake cewa shafa akan huffi sahabi sahabi ai hadisi hadisi ya fi arba'in da aka ruwaito akan huffi kadai a wata riwaya aka ce an ruwaito sahabbai sun fi mutum sittin dukkansu sun haɗa baki ga baki ɗaya akan hukuncin shafa akan huffi a wata riwayar aka ce sahabbai saba'in duk sun haɗa baki ɗaya duk sun yi riwaya akan halarci na shafa akan huffi abdullahi ibn al-mubarak yace ai laysa babu an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafun fil masi ala al-khuffaini ai babu wani sabani akan a cikin sabon manzon Allah dangane da shafa akan huffi yace wanda aka ruwaito ma yana inkari an ruwaito ya tabbatar cewa sunna ne annabi ya ce ai ana dan haka shafa akan huffi riwayoyinsu riwayoyi ne ingantattu da hadisin da ya magana akan ɗaga hannun annabi wajen kabbara harama raf'ul yadaini inda takbiratul ihrami da hadisin da ya magana akan shafar hufi ya fi mutum 60 cikin sahabbai duk suka ruwaito shi kamar yadda babu shakka akan ɗaga hannu Allahu akbar idan za a yi kabbara harama to ba wani shakka ba wani sabani to haka kuma ba shakka ba sabani yayin halacci akan shafa akan hufi ko safa duk da cewa wasu malamai sun ki a yi ilhakin safa da hufi shi ma za mu zo mai magana insha Allah tabaraka wa ta'ala hukuncin shafa akan hufi ja'izi ne saboda riwayar bukhari da muslim jabir bin abdullah yace na ga manzon Allah yana alwala yamsahu alal khuffaini da idona naga annabi yana shafa akan huffi yana alwala sharaɗinsa shine abubuwa kamar haka akwai sharuɗa guda tara da malaman malikiya suka kawo a cikin littafin malikiya na dole ne sai an same su in za a shafa akan huffi sharaɗin farko an ya kunan masu ala huffin min jildin lalle a yi shafa akan huffi amma na fata duk wanda aka je aka yi shi ba na fata ba to an shiga saɓani su da 'yan malikiya sun ce huffin ya zama mai na fata min jildin ne sharaɗi na biyu an ya kuna tsahiran dole ne ya zama tsahiri mai tsarki kar mutum ya je ɗauko huffi mai najasa huffi mai ƙazanta huffi mai datti huffi mai kaza mai kaza ya ainihin wato saka na uku an ya kuna satiran dole ne ya zama ya suturce duk huffin da aka same shi mai farkakken dunduniya ko mai farkakken ƙasa ko mai yagaggen gefe ba a yin shafa a kansa musamman in babban ya gaci kamar yadda malamai suka ce duk mai yin shafa a kan safa ya tabbatar ba kulalliyar safa ba ce duk wanda yake da fashashiyar safa mai fashewa ta kasanta ko ta gibi to ba a yin shafa a kan irin wannan safa fasashiya dole ya zama safa ce kamila abu na hudu an yumkina ta tabu ilmashi ya zama za a iya bibiyan tafiya da wannan hufin ta tabu ilmashi wato hufin kai ya zama mai faɗi fankace ce kamar mutum ya sa takalmin yayansa kar kuma ya zama ƙuntatacce ana wahalar tafiya kana tafiya na ci maka kafa ba irin wannan hukun ake yin shafa a kan shi ba abu na biyar ya zamanto sahiya an ya kuna sahihan lafiyayyen hufi ne bayi da tsaga bai da fashewa bai da wata illa da za a ga ta fito a zahiri abu na shida Allah ya kuna asiyan bilubsihi Allah ya kuna asiyan bilubsihi kada mutum ya zama mai saban Allah ne ta hanyar sa hufin duk hufin da aka sa shi ta hanyar saban Allah to ba in shafa a kansa abin da yake nufi a nan wanda yake cikin ihrami da hajji sai je daura wannan hufin a kafarsa to ya aikata haram mai aikin hajji baya sa hufi an hana tunda ai shi an hana shi ya sa wani abu mai dinki to lokacin da ya zo aikin hajji sai ya sa hufi to kaga wannan hufin tunda an saba wa Allah akan shi to ba za a sa shi ba za a safa a kansa kamar wani ya sa hufi wanda zai taimake shi ya je wani abu na saban Allah da shi shi ma bai halatta ba abu na bakwai أن يلبس على طهارة بالماء كاملا أن يلبس على طهارة يا زمان متي أنا ده الولاء يساش شرط إن سكا huffi da za ka yi shafa a kansa nan gaba ya zama sai inda alwalarka cikakkiya sai ka ɗauki huffinka ka ɗaura to next alwala ne zai fara aiki ba yanzu ba next alwala amma yanzu ka sa shi mai da alwalarka kammalalliya sai ka ɗaura huffinka safa da za ka yi shafa a kanta ɗan uwa sai in da kana da alwalarka cikakkiya ba safa sai ka ɗauki safar sai ka zira ta to in alwalarka ta karye daga nan har zuwa kwana ɗaya da yini ɗaya kana dama ka ta shafa ba sai ka kwance kafarka ba haka huffinka shi ma dole sai ka sa shi kana da alwala duk wanda ya tashi daga wankan safe kawai ya yi kwalliyarsa ya sa huffinsa an zo za a alwala azhar sai shafa akan huffi bai yi ba da haka dole sai da me sai inda alwala ka sa shi kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma abu na takwas Allah ya albasahu tarafu'an ko takabburan ko ta'azzuman ko ta'azziman ai ta'azzuman kada mutum ya sa huffi dan nuna isa dan nuna nafi wani ko nuna girman kai ko ya sa shi da niyyar ya zo da wani abu bako wanda wani bai da shi duk wanda ya sa huffi da wannan niyyar bai halatta ya shafa a kansa ba kamar yadda malamai suke faɗa kawai ya sa shi da niyyar yayi koyi da annabi saboda annabi yana sa huffi ko ya sa shi da niyyar kare kafarsa daga sanyi lokacin da ake da sanyi huffi yana da daɗi kwarai da gaske tsananin sanyi kamar yadda kuke ta sa safa in ana tsananin sanyi da sauransu abu na tara na ƙarshe kada ya zama Allah ya kuna الخف ha'il min tin Allah ya kuna khuf ha'ilun min tin kada ya zama akwai tako da ya lullube huffin ko wani abu da ya lullube shi yadda in ka zo shafa ba akan huffin za ka yi ba kamar yanzu wani ya sa huffi sai ya zo ya ba ni sunan shi sai ya zo ya dora wani tsumma a kai ya lullube shi ba zai shafa a kai ba ko ya je ya kwaɓar siminti duk siminti ya tattaka siminti da huffinsa to ai kaga an samu ha'il an samu wani abu ya shiga tsakaninsa da ni da huffin da aka ba a shafa akan huffin don mutumin da ya sanya huffi ko ya sanya safa to sai sai alwalarsa ta warware sai ya cire safan sai ya manta ko wani abu sai ya cire safa to sai ya mayar da safar to bai halatta ya shafa akan ta ba dole da ya cire ta din nan tunda ya cire ta sai ya sake wata alwala sannan me ya mai da safar ko ya mai da wannan wannan huffe din to malai ce waye juzu yawman wa lailatan lil muqimi li muqimin yayin da malai ya gama magana akan alwala da hukunce hukuncen alwala to sai kuma yazo ya fara magana akan wato wata rahusa da Allah ya bayar wa dan adam musamman lokacin sanyi ko wani yanayi ko ciwo ko wani abu makamanci wannan mutum ya rufe kafarsa to ya halatta a shafa akan wannan alhawa'il ake cewa ha'il jam'i hawa'il jam'i na ha'il kuma aka ba da hukuncin shafa akan hufi kamar wanda ya yi wanke kafarsa ne wannan tafsir ne min Allah tabaraka wa ta'ala daga bayansa ana yin shafa akan hufi ɗaya kenan wannan abubuwan da ake yin shafa a shari'a idan an yi alwala ko dai a shafa akan huffi ya halatta ana yin shafa akan rawani ga maza kawai in na ce rawani inda wata mace za ta ɗaura rawani da a ce mace za ta yi rawani to ita rawaninta ba za ta yi shafa a kai ba da haka rawanin da ake shafa a kansa shine na maza shi yasa ya ce na maza sannan ana yin shafa akan khimar hijabi na mata ko dan kwali na mata da suke lullube fuskarsu da wuyarsu da shi wal yadribna ala jiyubihinna bi khumurihinna bi khumurihinna ala jiyubihinna shi ma ana yin shafa akai sannan ana yin shafa akan aljabira kamar mutum ya karye aka daura shi ko ya targade aka daura shi ko ya rauni mai ciwo mai jini aka daure ciwon kuma a gabar alwala ne to ya halatta a yi shafa a kai haka in an zo wankan janaba ya halatta a yi shafa a kai ba sai an bare ba shafa a kan wufi ya tabbata ga manzo Allah sallallahu daga hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nayi bayani shi yasa Imam Ahmad ya ce laysa fi nafsi min al-masi shay'un sabata fihi 40 hadisin an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a raina ba wani abin da yake damuna dangane da shafa akan hufi saboda hadisi 40 daga annabi duka gaba daya yace ai ba mu da shakka akan shafa akan hufi ahlus sunna wal jamaa banda wasu yan bid'a su kam sun yi ijma'i akan cewa lalle ana shafa akan hufi ba wanda ya yi inkarin ya kore shafa akan hufi in banda 'yan shi'a rafida wannan bayanin duk da muke da wannan babin ba ruwan dan shi'a da shi da dan shi'a yana zuwa tattare ake rufe sai tsallake a aƙidar 'yan shi'a a addini 'yan shi'a ba a shafa akan hufi Allah ya tozartar da su ka duba abun jahilci irin na 'yan shi'a ka duba jahilci suka yi inkarin shafa akan huffi suka zo kuma suka tabbatar da shafa akan kafa a alwala Allah ya ce a wanke kafa suka ce ba za a wanke ba shafa za a yi ka duba da Allah a alwala Allah ya ce a wanke kafa suka ce ba za su wanke ba sai dai su shafa sunna ta zo hadisi mutawatiri yace a yi shafa akan huffi suka karyata wannan yana nuna mana addinin shi'a aqidar shi'a aƙida ce mai inkarin ƙur'ani da faɗa da abin da ya zo a sunna da kuma nasi ya tabbatar da shi wannan a tanaqudul ajib kenan Allah ya sauke shi yasa ahlus sunna wal jama'a suke ƙarfafa wannan sunna ta shafi akan hufi ko dan ka ƙaryata dan shi'a ma ka tabbatar da aƙida annabi yayi a aikace sai hufi ka saka ka shafa kai ma yau ka je a kiyama a ce ka taba shafa akan hufi saboda su ahli sunna abun mamaki don tabbatar da shafa akan hufi kaga da wannan babin fiqh ne amma wallahi in ka je babin littafin aqida sai ga an sa babul masi alal kufaini babin da ke magana akan shafa akan hufi guda biyu a littafin aqida saboda raddi wa ahlul bidai waɗanda suna inkarin sunna duk inda ahlus sunna yake wato baya bari a yankarin sunna sai ya fito da ita fili din da ya samu dama sai ya akkada ta ya karfafa ta saboda kada ya bari yan bid'a su bunne sunna bunne sunna yana lalata aqida jama'a duk inda aka bar yan bid'a suke koran sunna duk abin da ya tabbata daga annabi aka bar yan bid'a suna ta yada bid'a suna inkarin sunna to suna bunne aqida ne kuma bunne aqidan nan yana yufsidul ya addini wa yufsidul aqida yana lalata aƙida ɗin shi sa aka ambaci shafar huffi a cikin littattafai na aƙida don a sani cewa kada ku bari ku sani cewa kada ku bari a lalata muku aƙidan ya juzo yawman wa laila li muqimin ya halatta a yi shafa rana ɗaya da dare ɗaya wa li musafirin salasatin bilaliya inna kunna matafiyi kuma zai kwana uku da darrai guda uku wasu malamai musamman sharhi suka ce idan ka irga ma kwana hudu banda kwanan shiga da fita duk ya halatta kai shafa akan hofi idan kai matafi ne wannan yana nuna shi matafi kamar yadda aka sauƙaƙa masa sallar ma ya da ita raka'a biyu to alwalar ma idan ya zo yana da hufinsa sai ya yi kwana uku da dare uku yana shafa in ku yanzu ne a zaman gida wannan hufin da na sa a kafata zan iya yin daren yau gaba ɗaya ina shafa yinin gobe ga baki daya ba zai lalace ba ba zai esfiya ba sai gobe da magariba ko in na dauka tun daga yau asubahi ne alwala asuba na sa hufina duk salloli na yau ya halatta in shafa kan hufina da sallar dare na yau gaba daya da zan kwana sai zuwa gobe da asuba ne zai expire shine kwana daya da yini daya wannan sauki ne in mai tafiya ne kuma zai yi ainihin wato sau uku amma abin mamaki a mazhabar malikiya babu wani tauƙici ba wani lokaci dangane da shafa akan hofi koyaushe za a iya yi amma maliki ce rahusa ne aka yi ga mai tafiya an sauƙaƙa mai tafiya aka ce kaza amma mai zaman gida ko wanda yake sha'awa koyaushe ma zai saboda sun kawo na hadisi duk da hadisin akwai magana akan shi wani ya tambayi manzo Allah sun sallama yace zan yi shafa dan kaza yace zan shafa dan kaza ne kwana kaza ce eh har zuwa abin da kaga dama hadisin yana nan a malamai sun ruwaito shi su yan malikiya in dai ka dai littafin malikiya to ba iyaka babu haddi ga iyaka ko kwanaki na shafan wufi wanda bayani zai zo akan sa insha Allah ta'ala manzo Allah sallallahu ya zo a riwayar a Safwan ibn Asad yace kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya idan kunna safaran Allah nan zai akhifafana annabi yana umarta mu in muna tafiya kar mu cire hufin mu gaba daya salasata ayyamin kwana uku hinna da kuma daren su illa min janaba sai dai in janaba ne walakin min bawlin wa ghaidin wa nawm su ma malikiyan sai dai in idan idan janaba kai to wannan ya warware duk wanda yi janaba ko mace da ta yi haila ko namijin da yi janaba to shafa akan hufi ya kare sai an yi wanka tunda ai dole ka cire shi kai wanka an gane amma dan mutum yayi bawali ko yayi fitsari ko yayi bayan gida akramakumullah shafarsa akan huffi tana nan ba ta warware ba Wani hadisi ne sahihi imam ahmad da tirmidhi da nasai suka rawaito shi malam yace min hadathin ba'da lubsin kuna tare da ni ku min hadathin ana yin shafa ne da hadasi ba'da lubsin bayan an san shi yanzu ana nan ana mana magana ne akan farkon lokacin da ake fara shafa akan kofi idan mutum ya alwala cikakken alwala ya sanya hufaininsa guda biyu sai alwalarsa ta warware kenan lokacin shafa akan huffin ba daga sa huffin ba ne daga warwarewar me alwala za ka fara lissafi irgenka ne ku gane wannan fikin min hadasin ba da lubsin idan yanzu ka sa shi huffinka tun da asuba in alwalarka ba ta warware ba har ka kai magariba sai alwalarka ta warware to daga magariban nan ne fa za ka fara lissafi to ai da mun baka yi amfani da shi ba don haka ana fara shafa ana fara lissafa lokacin halaccin shafa akan huffi ne min hadasin ba'da lubsin ka yi hadasi bayan ka sa shi ka sa shi dama za ka ci sallaka a haka ba ka da damuwa to sai ka yi hadasi to daga nan ne za ka fara yanzu na yi shafar farko daga karfe nawa to shine za ka irga kwana ɗaya da wannan yini ɗaya ɗin ina fata ana fahimta wannan ƙauli ne daga cikin maganganun malamai allah musu rahama to wannan kenan a sai ce wa ala tahirin sai kawo sharuɗa na shafa akan hufi akwai sharuɗa guda hudu na farko tahir dole ya zama mai tsarki na muku bayani ɗazu sannan kuma ya zama mubah mubahin na halal ne ba na sata ba ba na ƙwace ba yanzu in nace tahir ko dai ya zama kaje ka taka fitsari ko yaronka ya maka fitsari ko kaje ban ɗaki ka yi tsuguno fitsari ya yi yafa a jikinsa a ko safa wacce take mai kazanta da bawali a jiki ko kuma an yi shi da kuffin an yi shi da fatar mushi kaga ba ɗahir ba ne ko an yi da fatar kura ko na kare ko na alade wannan najisul aini ne la yajuzul masu alaihi ba an shafa akai saboda madda din najisa ce najisatul aini ne mubah ba a yin shafa akan ainihin wato huffi na ƙwace huffin sata kamar wani ɓarawo ya je sato huffi a gidan wani kawai sai sa shi ya ce bari ya zo ya shafa ba a yi ko wani je je shago ya sai kaya sai ga huffi sai ya zura shi a leda ba ke tafi da shi to ba a yin shafa akan huffi wanda yake na ba na mubah ba saboda akwai ka'ida ta malamai al-ma'siyatu la tustabahu biha ar-rukhsa duk wani abu na sabo ku rike wannan ka'idar duk wani abu na sabo al-ma'siyatu al-ma'siyatu la tustabahu biha ar-rukhsatu sabo baya baya halatta rahusa rahusa ba ta halatta a cikin sabo yanzu ba mun ce shafar huffi rahusa bane to duk wanda ya saba wa Allah ta dalilin sabon Allah ya sa huffi to shi ba a halatta mai ba wannan ka'idan ne wasu malamai suka tafi akan cewa duk matafiyi da ya yi tafiya don saɓon Allah bai halatta ya yi ƙasar ba li'an al-ma'asiyatu al-ma'asiyata la tustabahu biha ar-ruksa wannan ka'ida ce suka gino akai duk da ba nasi bane shi yasa aka samu sabani wasu kuma suka ce a za a yi ina fatan kuna ganewa amma lallai yanzu ko ko tafiya mutum zai daga nan zai je ingila injin na zai je bi halatta ya sha azumi ba li'anna al-ma'siyata la tusabahu biha ar-ruksa duk abin da zaka yi na saban Allah zaka je caca Kaduna sai aka tsaya za a yi sallar jami'i cika sallah zaka yi mutumin banza tunda caca zaka a bisa wannan ka'ida wallahi tana da dan daɗi ka'idar duk da cewa wasu sun abana ɗinta ina fata ana fahimta to haka idan na alhariri ne huffin kamar wani ya je saboda alfahari na alhariri kaga shi ma wannan ya shiga ciki ba mu ba ba ne ko na zinari musamman in namiji ne ba mace ba saboda manzo Allah ya haramta alhariri akan mazan wannan al'umman hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah riwayar Ali bin Abi Talib sannan satirin lil mafrudi dole hufin ya zama ya lullube inda guri da yake na farilla duk inda yake wajibi ne a alwala a wanke shi to dole hufin da zaka yi shafa ko safar da zaka yi shafa a kanta ta zama ta lullube hufin da yake da guntilalle bintilallen kai ƙasa idan sabu ba a shafa a kansa safar da take irin safar mata irin guntuwan nan ba ta rufe idan samu ba a shafa a kanta saboda me ba a so ya zama kasan idan samu dole ne ta zama mastura min alka'abai ne wa ma tahta kuma da wani abu zai bayyana to bai inganta ba yawa bai halatta ba a yi da wani abu a yi da wani guri wanda yake kamar an ban lamba ne a yi almasturu yajibu mashuhu duk abin da yake an rufe shi a lokacin wajibi ne a shafe shi gaba ɗaya kuma dukansu za ka shafa ba wai kawai wani guri za ka bari ba kuma ba a haɗa shafa da wanki kamar wani ya ce bari yi in sa ruwa na wanke kuma in shafa ba a yi in dai mutum ya sa safa ko ya sanya hoppi a kafafunsa guda biyu to abu ɗaya zai ko dai ya cire su ya wanke ko ya shafa ba a haɗa abu guda biyu hufin da ya tsatsage na muku bayani a kai ba an shafa a kansa musamman idan hufin tsagar ta girma ko safar ta girma tsagar safa shine jaurabi kar a gan shi ya fidda kafa ya fidda diddige ko ana ganin ainihin fason mutum hufin da manzan Allah ya ce a yi shafa a kai shine alhufu alkamilu asatiru asalimu kammalalle cikakke mai suturcewa lafiyayye shine ake nufi da hufin da za a yi safa yasbutu bi nafsihi wanda yake tabbata wato da kanshi abinda ake nufi yana rike kafa ko dai ya rike kafa watakila yana da yana da zip ko yana da button da ake mannewa wanda daga jikinsa ne aka hada amma banda hufin da za ka je ka ɗauko tsumma saboda ya ma yawa ka ɗauro tsumma ta ƙasansa ka haɗe shi kaga tsumman ai ba a cikinsa yake ba to ba irin wannan ba da ka wanda wanda ya mutu bi nafsihi da karan kansa yake tabbata ko da an ɗaure shi an mai igiya to ya zama igiyar a jikinsa take in ko ya zama baya tabbata yana yawo to wannan ba a yin shafa a kansa san ba ba shine saboda ba shine huffin da aka ce ba malam yace min huffin mana ƙarin bayani ne huffi na zama na fata wa jaurabin da safa shine almasu ala aljaurabai ne kenan ake cewa shi ma malamai da yawa sun ce ya halatta a shafa akan safa a safa duk da wasu sun yi a sabani akan halacci dangane da shafa akan safa amma ya inganta saboda me dalili suka ce aljaurab ya ƙumu maƙamal huff safa tana tsayawa ne a matsayin huffi saboda manzan Allah ya yi shafa alal jaurabai ne wannan alaini ba ma hufi ba takalmi ma ba hufi ba annabi ya shafa a kansa duk takalmin da ya cika wannan sharadi in kana da sau ciki da ya lullube ma gurin gabar alwalarka ta kafa kuma ya zama yana da wannan sharuɗa da muka faɗa to ya halatta in dai za ka yi sallah da shi to ka yi shafa a kansa in ka yi shafa a kan takalmin da za ka yi sallah to ya zama za ka yi sallah da shi kar ka zo ka yi shafa akan takalmi kuma ka zo masallaci ka zare shi a waje ka zo kuma ka kama karkamar sana me aka yi kenan yanzu kamar takalmin sojoji kamar takalmin yan agaji kamar takalmin yan hizba kamar takalmin mobile takalmin yan sanda kwafta kwaftan takalman nan ya shuku naz'uha za a sha wahala wajen cire su ai daga cikin hikimar da ta sa aka ce a shafa akan hufin ma dan kar a tsananta maka wajen cirewa kawai in za ka sa su ka sa su da alwalarka kawai sai ka ci shafa a kai kuma kai sallah da shi yanzu takalmin soja takalmin ɗan sanda immigration custom takalmin yan agaji takalmin masu gini irin kwafta kwaftan takalman nan duk ya halatta a yi sallah da su saboda in ka zo alwala cire su akwai wahala kwance igiyar kaɗai minti sha biyar ne kaga ai akwai tashi hankali a ciki da haka duk soja ɗan musulmi dan sanda musulmi custom musulmi immigration musulmi duk wani mai aikin post musulmi dan agaji musulmi ka bi sunna in za ka sa takalmin naka za ka tafi fita aiki ka sa shi da alwala ka yi alwala sai ka zura shi yinin ka gaba ɗaya har da gobe ma da daren diya halitta kai shafa a kai kuma kai sallah da takalmin idan Allah ya sa masallacin da kuke ana yin sallah da takalma in kuma ba a yi to kaga aiki ya same ka sai ka bari kai sallah a sahun waje kenan ka kabbar sallar ka amma ya halatta sallar da takalmi manzo Allah ya ce sallu fi ni alikum ya ce ku yi sallah da takalma an ga annabi yana sallah da takalmi yana cikin sallah takalma su ma sahabbai suna sallah da takalma sai aka ga ya kwabe takalmin sa yana cikin sallah ya dan yi baya haka sai sahabbai duk sun suka ciccire takalman su sai ce ya naga muna sallah kun ciccire takalman ku sai suka ce ai ra'ainaka alqaita da alaik ai mun ga ka jefar da takalmanka a cikin sallah mu ma sai muka cire namu takalma wannan yana nuna halacci idan tsarin masallacin za a iya sallah takalmi kaga mu nan ahlus sunna ne alhamdulillah amma ba a sallah takalmi a sai dai a waje ko ba kawai a gaskiya ne kar wani ya je ce mun ji kun karanta bari mu zo mu dabbaka to kaga muna da akwai kafet akwai masu shara kuma akwai yan abun nan da sauransu amma da yanzu duk ni da ku mun yi ittifaki duka ma zuwa sallah nan mun yi ittifaki za mu yi ta sallah ta kalmar mu muna da injin wanke kafet da gyara shi da komai ba zai lalata mana kafet ba to kaga shikenan ko mu cire kafet din mu bar tayil kawai mu ci sallar mu da takalma ba wanda zai mana magana to amma tunda an gyara an sa turare an tsaftace kowa sai ya cire takalmansa amma yanzu a gidanka a ɗakinka kiyamun lailinka ko a shagonka ko a wurinka da kake da iko da shi za ka yi ta sallar takalminka ba wanda ya hana ko slippers ko sandal ko sau ciki duk dai takalmi ya halatta a yi sallah da shi ba laifi ba ne haka dawafi ma ya halatta a yi sallah da shi takalmi ko sallar jana'iza ya halatta a yi sallah da takalmi shi al-khuf da fata ake yi aljawrab da kumash ake yi kumash ko kuma ainihin wato suf ko gashi ko kuma yadi wanda aka yi shi da fata sunansa al-khuf shine kawai bambancin su safar fata sunanta khuf huffin da aka yi shi da da auduga sunansa safa ba huffi ba kenan bambancin huffi da safa shi huffi na fata ne safa kuma me na auduga ne ko na gashi an gane ko akwai al-jawrabul muna'al al-jawrabul muna'al al-jawrabul kamil wanda aka yi shi na gashi ko na yadi jaurab akwai aljaurabul muna'al wanda samansa na auduga ne yadi ne kasansa kuma na me na fata ne to shi ma ana yin shafa a kansa eh ana yin shafa duka a kansa kuma ana iya yin sa da dukkan wani abin da yake na halal yanzu in mutum ya ga dama zai iya yin safan leda sai yi ko ya ta auduga sai yi ko ya yi da gashin akuya sai ya yi duk sunansa mai jaurab akwai jarmuk akwai jaurab akwai na'al akwai huf duk waɗannan ya halatta a yi shafa a kansu ya ce safik safik ana nufin samik mana mai samik ghair shaffaf abin da yake ba mai transparent ba ba wanda yake ana gano wajensa ba duk abin da in ka sa shi ana ana gano fataka wannan ba safik bane ba samik bane ba safik bane da aka sharaɗin safar da za a yi shafa a kanta jaurab ta zama ba a gano fatan mutum mai duhu irin bakar safa ko jar safa mai kauri mai duhu wanda ba a ganin launin kafarka a ce bakar kafa ne da kai ko farin kafa wa nahwihi ma da makamancin huffin da makamancin safan in dai ya rufe wurin da ake so kuma za a yi tafiya kuma sharaɗin shine ba- za a sha wahala ainihin wato wajen cirewa to babu laifi ya halatta a yi shafa a kai to sai ya ce wa ala imamati ila imamati darajul nan za mu tsaya muhannaka au za ta zu'aba a sai maganar rawani rawani a asalinsa al'ada ce ta larabawa da suke suke yi annabi yana ɗaura rawani al'adar suna ɗaurawa kuma mutanen kirki duk suna ɗaura rawani a don haka saboda yawan ɗaura rawani da suke yi har shari'a ta zo ta yi magana akan hukuncin shafa akan mai rawani to amma rawanin da za a yi shafa a kansa ba irin wannan rawanin namu ba ne kaga wannan rabi ne ga hulata ana gani dole ya zama satir mai satir ya lullube kan gaba ɗaya kuma rawanin da za a shafa a kai kada ya zama kurman rawani kurman rawani shine yanzu kaga kamar wannan rawani ne to misalin a ce ya lullube sai na ɗaure nan gaba ɗaya haka duka iya nan babu babu wannan jelar akwai rawan da ga haka ake sa shi kurman rawani to malamai suka ce irin wannan bai da zu'aba bai da hanak ba ba zatu zu'abatin bane bai da muhannak bai da jela bai da wannan to ba a sa shi in an ce muhannak ina irin rawanin da yan Nijar suke daura za ga mutum ya lullube haka ya tattare na nemi rawani na na Nijar da shi na so in daura wallahi ban same shi ba za ga rawanin na sa gaba ɗaya za ga ya rufe gaba ɗaya haka har yana da abin to wannan shine muhannak to kaga wannan in ka zo alwala kace zaka cire shi akwai wahala to kawai idan ka zo me sai kai shafa me kai shafa a kansa kun fahimci wannan sannan shi rawanin abdullahi dan mas'ud yana sa rawani ya zo a riwaya ya saka rawani ya masa hanak din ya masa zu'aba sai ya jefo shi a gaba haka kamar mutum ya daura mai kun ya bar jelar ta baya sai ya tsuro ta ta nan ya halatta in ka sa rawani ko dai ka sa shi ta nan ta bangaren dama haka yanzu na daura shi ga ina na sako abin ta bangaren dama to ya halatta kuma in sako shi ta nan gurin na ga dama to amma suna cewa a sa shi a dama saboda koyi da annabi komai yana so a rinka yi ta dama dama to in jelar za ta zama a baya to jelar wasu suna magana akan ba a so ta yi tsawo da yawa in dai ta baya za ka sake ta jale jale kar ya zama wani ma har yana cewa ma kar ma kai bid'a a cikin kai kai isbali a rawaninka isbali ma'ana ka kamar ka sa wandan ka ya wuce irin sawutu shi ma rawanin ba a so ya wuce nan gadan bayan ka kai ya tsawo da yawa sai dai in anan za ka sake shi a gabanka ko za ka yi mai wannan za ka naɗe shi haka Da kala-kala ne ɗaurin rauni da yawa kala-kala ne da yawa akwai wanda ake sa shi da hula a cikinsa akwai wanda babu hula a ciki akwai wanda za ka yi ta naɗa shi shi damu wanda ake faɗa ɗin wanda ake muhannad wanda ake ta naɗa shi a ta naɗa shi a ta naɗa shi a ta naɗawa a ta naɗawa kaya guda ne haka to irin wannan rawanin shine ake shafa to in ma wannan din kai amma ya zama sharadi kaga babu kan hula kaga nan yanzu kana gano hulata to wannan wani nau'i ne na rawani rawani ne amma ba za a shafa akan sa dan me saboda ba satir bane bai lullube kai ga baki ɗaya ba ban sani ko kuna fahimta akwai hadisai da suka zo mai rawani ya fi mara rawani wanda ya sallah da rawani ya ninka lada kaza wannan duk ba su inganta ba ina fata ana fahimta yau amma dai mutum in yace zai sa kawai saboda yana sha'awa ko yana da ra'ayi kuma sifa ce ta malamai yawanci malamai duka na duniya da suka gabata salaf da khalaf suna ɗaura rawani ko ba komai dai an ce annabi ya ɗaura duk da annabi bai bada umarni doka ya ce ka saka ba kamar yadda hula ba a bada umarni doka aka ce ka saka ba amma dai an taɓa ganin annabi da hula Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaura rawani kuma yana kan ɗaura rawani ko ishma da rawani yake